بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، أيومنا juma'a sha biyu ga watan rabi'u tsani hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama alif da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan goma miladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da uku za mu ci gaba da darasi darasi kusan na talatin da biyar a cikin الشمائل المحمدية والخصائص المصطفوية na abu isa muhammad ibn isa ibn sura al-imam at-tirmidhi daga babi na 34 za mu tashi kenan mun karanta hadisi na 223 hadisin umar ibn isma'il ibn mujalid dan sa'id al-hamdani wanda ya ce babana ya bani labari daga bayan daga kai su buna abi hazim daga jarir bin abdullahi ya ce urittu baina ya dai umar ibn al-khattabi radiyallahu anhu فعلك جرير رداءه ومشى في إذار فقال له خذ إذارك خذ رداءك فقال عمر للقوم ما رأيت رجلا أحسن سورة من جرير إلا ما بلغنا من سورة يوسف الصديق alaihi salam mun ce in muka zo za mu yi bayani takaitacce akan wannan hadisi hadisin jarir ibn abdullah shi jarir ibn abdullah ya ce uritu baina yadai umar ibn khattab an kawo ni gaban sayyidina umar an kawo ni gaban sayyidina umar fa alqa jarirun rida'ahu sai jarir ya aje mayafinsa wa mashafi izarin ya tafi daga shi sai gyautu faƙala lahu kuzuri da aka sai ya ce masa ɗauki mayafinka ka yafa faƙala umarun lil qaumi sai sayyidina umar ya ce wa mutanen ma ra'aytu rajulan ahsana suratin min jarir ahsana suratan min jarir ban ga wani mutumin da ya fi jarir kyau batun da nake illa ma balagana min surati yusuf as-siddiq sai abin da ya zo mana na labarin yusuf as-siddiq annabi yusuf to idan ka ji ana magana a babi na balaga akwai magana da idan an yi to ana nufin kowa da kowa ne akwai magana da kuma idan an ce kowa da kowa to ana nufin wani keɓancacce ne mutuna da wannan ayan a cikin alkur'ani na allazina qala lahumun nasu إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل wannan aya wani sahabi ne ya zo yana faɗa masahabban manzon Allah yana ba su labarin abin da ya gani na rundunan mushrikai da suka zo yaƙa manzon Allah a Uhud sai ya zo yana ba su labari a wani ruwayan kuma aka ce a'a su ne suka yi ɗauki nauyin wani munafiki domin ya zo ya kamba marundunansu don a jefa tsoro cikin zukatan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma da Allah ya zo sai ya ce allazina qala lahumun nasu wanda mutane suka ce musu kaga annasu anan ana nufin mutum ɗaya ne kaga annasu anan umum ne amma urida bihil khusus ana nufin iya shi wannan mutum da ya zo yana tsoratar da sahabban manzan Allah allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum kaga annas a gurin duk gaba ɗayan su khusus ne uri da bihil umum annas na farko ana nufin mutum ɗaya ne annasu na biyu kuma ana nufin iya waɗanda suka zo za su yaki manzon Allah to nan da sayyidina Umar ya ce ma ra'aytu rajulan ahsana suratan min jarir illa ma balagana min surati yusuf as-siddiq ban taɓa ganin mai kyakkyawan kama kaman jarir ba sai abin da ya zo mana na labarin suran yusuf as-siddiq to kaga banda manzon Allah kenan a ciki nan yana nufin umum ne amma yana nufin khusus ne ma ra'aitu ban taba gani ba yana nufin iya banda manzon Allah ne tabi'a da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ana maganan kyansa da kamannin shi da kamansa da daidaitansa to wani ijazi ne na halitta wanda kowane irin kyau in ya tsaya a gaban kyan manzon Allah to kallo dan kallo yake dawowa kowane irin kyau shine abin da mai dan darari yake cewa ko yake ce ya rashi kalkalbi karkan wasta kaddi fastaqim fil munawafrik fa qalbi shagilul ashgaliga in kaga daidaitan manzon Allah da tsayuwan annabi to duk yanda ka kai wajen baiwanka to sai ka zama dan kallo sabila da shi shan manzon Allah na daban ne a ɗabi'an kyau wasu abu ne suke maka na kyau kyan hanci da kuma kyan laushin kumatu da daidaitan kaza da sauransu to shi manzan Allah duk bayan an gama daidaita masa waɗannan to sai aka ɗauko ɗungurungum ɗin kyau sai aka juye a cikin wannan kyan manzan Allah baya da alaka da in aka ɗaya kyan fiskan saman to za a ga cikin ya fi saman kyau to tiral husnu minhu bil husni fa'ajib li jamalin shi can manzan Allah an rufe kyau ne akan kyau shine sahabin manzan Allah da manzan Allah ya ji ciwo a yakin Uhudu manzan Allah goshin sa ya fashe ko da ya zo ya lashe gurin sai ya ce sai na ga kyan cikin gurin ciwon ya fi kyan waje sabiya da kyau ne aka rufe shi akan kyau saboda haka idan ana maganin kyan manzan Allah ba a maganin Yusuf Siddiq wanda mata da suka gaishe suka rude suka ce فلما رأينه أخبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا هاشا لله ما هذا بشرا هذا إلا ملك كريم wannan ai mala'ika ne saboda rudewa ko kaga da za a suranta su sai aka ce malak larabawa inda ta suranta kyakkyawa mato wanda kyansa abhara al'aqla ya imota hankali sai a ce masa malak mala'ika shi kuma manzon Allah mala'ikun ma da suka ganshi yan kallo suka dawo kyansa ya fi komai kyan manzan Allah tana da dafi'iya tana da jazibiya in ka ga manzan Allah za ka ga wato an wato kaga abin da idan ka bai taba gani ba amma idan ka ci gaba da kallonsa za ka ji tsoro ya cika zuciyanka saboda haiba da ƙwarjini bahiyyun muhibun lam tu'ayinhu muqlatun minan nasi illa shafaha ar-ru'b wal hubb idan ka ji kuma za ka tunkare shi saboda kyau sai ka ji kuma wani magalit ya fizge ka ta baya ma'ana za ka ga an can annabi tana da jazibiya tana da jazibiya magalit inda za ta jawo ka sannan kuma in ka jawun za ka ji an ja ka ta baya kuma can manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya bari wani ya zo har ya cuce shi har ya zo ya istihwazi a kansa kamar yadda zulaika can annabi yusuf da ya dimauta ta har ta iya biyo annabi yusuf ta neme shi da fasikanci har ta ja rigarsa ta yaga shi ta baya wanda Allah ya faɗa mana a cikin suratu Yusuf ko ta ce masa haitala qala ma'az Allah ta ce ta masa tayin kanta ta ce ina bukatan ka yace ina neman tsarin Allah to annabi ba za ka ganshi annabi ba gurin wargin wasa bane in ka ganshi can sama ya dimauta ka to kuma za ka ji tsoro sabiya da an cuɗanye can manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine abinda al-Busiri yace ka annahu وهو فرد من جلالته في أسكر حين تلقاه وفي حشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن مندك منه ومبتسم yace ka annahu wa huwa fardun min jalalatihi idan kaga annabi shi ɗaya yana tafiya to zaka zaci yana cikin runduna ne na yaki zaka zaci wasu dubban runduna ne suka kewaye shi shi ɗaya yake tafiya ka annahu wa huwa fardun min jalalatihi fi askarin hina talqahu ma'ana ka annahu hina talqahu wa huwa fardun min jalalatihi to fi askari idan ka gaishi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda kwarjinin sa zaka zaci a runduna yake amma kuma kyau ne kawai da kwarjinin da Allah ubangiji ya ayyada manzon Allah da shi ka annama lu'lu'ul maknun fi sadafin in ka gaishi ya fito kuma da ka zaci an bara abu ne sabo fil lam yadnis kunna qablahum insun wala jan ido bai taba gani ba ma da ka ga kaman irin sabon abu an bare to haka manzon Allah yake ka annama lu'lu'ul maknun kaman lu'lu'i ne da aka boye shi fi sadafin a kwansansa min ma'adinai man dikin minhu wa mubtasimi idan yana magana za ka ji maganan nasa kamar wani sabon abu ne mai ɗaukar hankali da baka taɓa ji ba sai ka nutsuwa ya kama ka haka kuma idan ya yi murmushi ka ga fiskansa sai ka ga kamar wani abu ne da baka taɓa gani ba ranar ka fara kallonsa law lam takun fihi ayatun mubayyinatun kanat badihatuhu tughni anil khabar ko da a ce annabi ba a ce baka shi annabi wani to ganinsa kawai ganinsa a ido yana baka labarin waye shi saboda haka annabi ba irin yusufu bane ya fi yusufu siddiq annabi ba irin wani kyau bane duk kyan da idan ka taba gani a duniya to gaba ɗaya ɗigo ne cikin miliyoyin kyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara ma annabi wasila da fadila to sayyidina Umar da yace masa ma ra'aytu rajulan ahsana suratan min jaridin illa ma balagana min surati yusufa siddiq yana nufin kyansa ne ya kai matuƙa mubalaga yayi mubalaga yayi amma ba yana nufin ya fi manzon Allah ko ko ya fi na na Fadima ba eh na na Fadima ma ai da manzon Allah take kama ko to za mu shiga babu kaifa kana kalamu rasulillah wannan babin zai yi mana bayani yaya maganan manzan Allah yake da a suranta mana yanayin maganansa yanayin speech ɗinsa yanayin presenting ɗin shi yadda manzon Allah yake gabatar da abu yake magana to yaya salonsa wajen magana yake وفيه ثلاثة أحاديث أكوي حديثي أكو أولنا باب حدثنا حميد بن مسعد البصري ثنا حميد بن الأسود عن أسامة عن أسامة بن زيد عن الزهري عن أروى عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله يسرد سردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه حدثنا حميد حميد ابن مسعد البصري يا بام لاباري يتي حميد بن الأسود يا بام لاباري دغ أسامة بن زيد daga zuhuri daga urwa daga aisha idan aka ce maka aisha ne za ta ba da labarin manzon Allah to kai ka san labari da aji daga mabubbugansa haka ne ko ta ce ma kana rasulullah ya surudu sardakum manzon Allah shi in zai yi magana ba yana ba yana watsa magana bane irin naku ba yana yin sardi bane ya saki magana irin yadda kukan saki magana mutum ya zo ya magana zar yana magana babu tsaya ba haka manzon Allah yake magana ba walakinahu kana yatakallamu bi kalamin bayyinin faslin yana magana ne da magana bayyananne a fili a rarrabe in ka ji maganar manzon Allah to baka bukatar sharhi da ka gane sai dai da ka gane ne gwargwadon hankalinka gwargwadon iliminka gwargwadon imaninka akwai wanda in ya fika imani zai fika gane magana an gane ko ba kana rasulullah ya suru sardakum hadha walakinnahu kana yatakallamu bi kalamin bayyinin fasl yana magana da magana bayyananne wanda yake a rarrabe summa inna alaina bayana mu ne muke bayyana magana ko falaqad yassarna alqur'ana lizikri fa hal min muddakir shi kansa qur'anin da yanda qur'anin yake da nauyi to an sauƙaƙe shi ga manzon Allah alkur'ani ayoyi ne na Allah waɗanda suke da nauyi da Allah da kansa ya ambata cewa suna da nauyi yace inna sanulqi alayka qawlan thaqila za mu saukar maka za mu turo maka da magana mai nauyi amma duk da haka maganar man zuciyar manzon Allah ya iya ɗauka zuciyar manzon Allah ya iya wa'ayin waɗannan ayoyi saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yana magana ya takallamu bi kalamin bayyinin faslin a shiga gidan a faɗa musu su kashe yana magana da magana bayyananne wanda yake a fili yahfazuhu man jalasa ilaihi duk wanda ya zauna tare da manzon Allah to yakan iya kiyaye abinda manzon Allah ya faɗa shine abin da wasu suka ce suka ce idan dai ka ji maganan manzan Allah to ba za ka taba mancewa ba sabila da maganan manzan Allah tana da magana su in ka ji ba za ka iya mancewa ba sabila da magana ne mai daɗi hulul mantiqi furcinsa yana da daɗi maganan manzan Allah babu fudul babu tafsir maganan manzan Allah mujaz ne takaitacce ne ليس ممل مكل ولا مكل ولا ولا مكل مكل كو ليس كثير ممل ba mai yawa bane da za a kosa ko kuma kasirun mukil ko dan kadan da zai zamanto ya tauye ma'ana za a ji maganganun manzon Allah sun cika cif sun fita daidai sallallahu alaihi wa sallam ما كان رسول الله يسرد سردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه زان الله بايا مغانا زجي irin yadda kuke magana shi manzon Allah yana magana ne da magana bayyananne faslin wanda yake a fili a rabe yahfazuhu man jalasa ilaihi duk wanda ya zauna tare da manzon Allah to yakan haddace abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa حدثنا محمد بن يحيى ثناء أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن سمامة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤيد الكلمة ثلاثا لتؤقل عنه حديث محمد بن يحيى أبو قتيبة يا بام لاباري سلم بن قتيبة كنا دقى عبد الله بن المثنى دقى سمامة بن أنس بن مالك ya ce kana rasulullah manzon Allah ya kasance yu'idul kalimata salatan li tuqala anhu yana maimaita magana sau uku ne domin a kiyaye magana yana maimaita magana sau uku domin a kiyaye kalima idan manzon Allah ya faɗi magana sai ya maimaita sai ya maimaita sai ya maimaita domin ne domin a kiyaye ya zauna cikin zuciya na'am حدثنا سفيان بن وكيع أنبعنا جميء بن عمير بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى كو يكنى أبا عبد الله عن ابن أبي أبي هالة عن ابن عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله متواسل الأحزان دائم الفكرة ليست له راها طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتح الكلام ويكتمه بأشدقيه ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا المهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم زواقا ولا يمدحه ولا تكذبه الدنيا ولا ما كان لها فإن تؤدي الحق لم يقل لغدبه حتى ينتصر له ولا يكذب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تأجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاه وإذا فرح قد طرفه جل دهكه التبصم يفتر عن مثل حد الجمام الله أكبر زن الله سفيان بن وكيع بام لاباري ابن جمي ابن عمير يا بام لاباري wanda shine ibnu abdurrahman al-ijli haddathani rajulun min bani tamim wani mutum daga banu tamim ya bani labari min wuldi abi hala daga ƴaƴan abu hala zawju khadija mijinna na khadija min tukhayd ana kiransa abu abdullah daga ibnu abi hala din daga al-hasan ibnu ali ibn abi talib Allah ya musu yadda Allah ya kara musu yadda gaba daya Kala ya ce, Sa'altu khali na tambayi khali kawuna shine shine Hindu ibn Abi Hala ɗin ko? Wa kana wasafan mai yawan sufanta manzan Allah ne. Kultu sai na ce masa sifli man ika Rasulillah, ka sufanta min maganan annabi, furcin annabi. قال سيشي كان رسول الله متواتل الأحزان مزان الله mai yawan bakin ciki ma'ana mai yawan zama ne cikin bakin ciki ba za ka taɓa ganin manzon Allah yana raha ana ana ana sharholiya ana holewa manzon Allah ba yayi ko da yaushe za ka ga yayi shiru yana tunani saboda sanin Allah da sanin girman Allah da tunani akan duniya da tausayin al'ummansa har yana cewa da kun san abin da na sani da kun yi dariya ɗan kaɗan kun yi kuka da yawa shi yasa ba a taɓa ganin mazan Allah ya kece da dariya har haƙwaransa sun fito ba ba a taɓa gani ba har a ga haƙwaran mazan Allah sun bayyana a'a yakan yi murmushi ne shine dariyar manzan Allah dihikuhu tabassum sayyidun dihikuhu tabassum wal mashyil huwaina wa nawmuhu al ighfar shugaba ne wanda in zai yi dariya murmushi yake yi saboda haka shi mutawasilul ahzan mai yawan bakin ciki duk wanda ya san duniya ya san hadarin duniya ya san makircin duniya ba zai taba miƙe kafa yana nishadi yana sha'aninsa a duniya ba dole zaka ga yana taka tsantsan zaka ga yana tsoro saboda duniya makaryaciya ce mayaudariya ce makira ce haizabunul ilkidi kamar yadda alyusi ya siffanta ta a cikin yaban ibnu nasir haizabunul ilkidi tsohuwar makira saboda haka in ka san duniya ba za ka sake mata ba za ka yi taka tsantsan ne banu duniya a ba'uha walakin khalatuhum fil waga mutahayyirina ويضرب بعضهم أعناق بعض ولم يصلوا لها متفرغين نسوا ابنا وخالا من وراء يروا أن الدنا أن المفاضة في الدنينة wanda ba su san duniya ba za ka ga sun sake kawai ana ta neman wannan ana ta yin wannan ana ta shirya wannan ana ta connection ana cikin yi kuma tsilim duniya sai ta zo da wani fiska abusan kamfaridan fiska mai muni sai ka mance da duk daɗin da ka ji ma a duniya ba ma wai sai an mutu ba fa kada raye wallahi in ka ga wani musiban a duniya daɗin da ka ɗanɗana a duniya ma sai ka mance ka ma taɓa jin daɗi tun da aka haife ka saboda haka take gida ne wanda ba ta da ba ta da kyau gida ne wanda tana da mummunan shiri gida ne wanda babu mai sakewa da ita sai wanda ya tattara kayansa a gaban Allah daru malla darala wannan shine gida ne ga wanda bai da gida a lahira gida ne ga wanda bai da gida a lahira shi yasa sayyidina ali ibn abi talib ke cewa annafsu tabki ala dunya wa qad alimat inna sa'adata fiha tarkuma fiha la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati kana qabla al maut yabniha فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها ريتنا كوكا أكن دنيا تنا بكين شكي وقد علمت كما تاثني السري إن السلامة فيها سام نسوان زوشيا شين ترك ما فيها كبرت كبر أبن ديك سكنتك la dara lil mar'i mutum baya da wani gida wanda ba'da al-maut yaskunuha dai zauna a wannan gidan illa allati kana qabla al-maut yabniha sai gidan da ya gina kafin ya mutu dan haka ka shagalta da gina gidan da zaka koma barzakhu kenan kabarin ka kenan fa in banaha bi khairin in ka gina mai kyau to zaka je ka tarar da mai kyau wa in banaha bi sharrin in ka gina mai muni khaba baniha wanda ya gina ya tabi aina al-muluku allati kanat musaltanatan ina sarakunan da suka yi mulki suka zuba mulki na gaskiya wanda mutum ma dai shekara ɗari biyu da bai mutu ba hatta taqaha bi ka'sil mauti saqiha haka mutuwa ta zo ta kwankwada musu ƙwaryon mutuwa eh ta kwankwada musu wannan ruwan na mutuwa amwaluna duka dukiyan mu lizawil mirasi najma'uha muna tarawa ne wa magada wa duruna benaye da gidaje da dukiya da kharabi dahri nabniha muna gewa ginawa ne marushe marushewan zamani na yau da gobe saboda haka abinda zaka ji a zuciyanka shekara ɗari uku da ya shige wasu al'umma ne suke rayuwa nan da shekara ɗari uku an naɗa wannan mutanen da suke wannan ƙasan wasu al'umma ne kuma da su zo su raya ƙasan to haka za a yi ta shigewa su yi ta shigewa a yi ta shigewa a yi ta shigewa wa aina alqarnu ba'da alqarni minhum min alkhulafa'i wa shimmi alkhibari وقد ذهبوا إلى دار القرار kowa ya riga ya je ya tarar da ya je ya tarar da gidansa saboda haka ba wani abin sakewa ko abin sabo ko ko wani abu a ka nemi lahiranka ka dage kar ka yarda rudin duniya kar ka yarda nishadi da wargi ya ɗibe ka duniya musiba ce ba komai bane a duniya sai halaka duniya mal'unun wa mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa ma walahu duniya Allah ya tsine mata da ita da abin da yake cikinta sai ambaton Allah da kuma abin da ya ginshiki ambaton ya rafi ambaton Allah shine fa kawai ba duk wani abin da kake ganin bakin ciki ne damuwa ne talauci ne musiba ne kunci ne yana da lokaci lokacin yana zuwa ya kare ciwo baya dawwama zai kare talauci ba ta dawwama za ta kare bala'i ba ta dawwama za ta kare a zai kare to tunda zai kare nemi yardan Allah mana kuɗi zai kare mulki zai kare dukiya zai kare alfurma zai kare a to tunda kowane connection zai yanke nemi connection da Allah mana domin na huta arahta nafsaka wa badanaka wa kunta indi masmudan to wannan shine manzon Allah mutawasilul ahzan mai dogon bakin ciki ne da'imal fikra ko da yaushe yana tunani tunani in kana tunani za ka na fahimtar cewa duniya rudi ne ƙarya ne yana daga abin da zai wa'azantar da kai ka gane rudi ne ƙarya ne iya kwanakin da za a yi kaga mutane sun ci gaba da sha'aninsu in ka mutu sun ci gaba da sha'aninsu ba komai ba abin da zai tsaya a duniya saboda mutuwanka komin darajanka la ilaha illallah komin darajanka ba abin da zai tsaya saboda mutuwanka iyaka kawai a zo a zauna ne a yi kwanaki duk kukan da mutum da yi in kukan jini mutum zai yi to akwai adadin wani ɗan lokaci shi kenan bai watsake ci gaba da hulɗarsa abinsa ‘ya'yanka ne da ‘yan uwanka ina da matanka to a sagagin kwana ukun nan da akan ɗan yi zaman makoki a al'adarmu na nan to a wannan sagagin komai ya wuce mutum ya gama ne ya yi sati ɗaya zai ci gaba da holewansa ya ci gaba da rayuwansa matanka ta gama ne ta yi maka shekara ɗaya inda sauran ruwa a jikinta za ta wani namiji zai neme ta a yi aure da kuɗin da ka tara da shi da a yi sharholiyan biki mahala gadonka a shi za a kwanta ci gaba da sha'ani malam to sai ka ga shekara ɗaya an manta da kai shekara biyu shekara uku sauran kuma an ma bar bakin ciki me maka addu'a ma sai tsantsan masoyi shine zai iya tunawa da kai ya maka addu'a kowa ya shiga sha'aninsa to dan me zaka bata lokacinka akan neman yardan wani ba yardan Allah ba ka bata lokacinka akan neman connection da wani ba connection da Allah ba ni wallahi tallahi idan dai mutum zai saka wannan imanin da yaƙinin a zuciyansa wallahi ya yi haƙuri akan kowane irin musiba musiban zai ƙare wallahi ba wani abin da zai dawwama ko daɗi ko ba saboda haka haƙuri ka yi haƙuri ka yi haƙuri ba za ka yi nadama akan haƙuri ba ka yi juriya ba za ka yi nadama akan juriya ba ka ɗauki wa'azi da ibra cikin abubuwan da suke shigewa a gabanka ba za ka taɓa ɗandana ta ne ba wata rana za ka gane cewa lallai rayuwar duniya ƙarya ne da ruɗi zalla ba wani abu ba ni fa mahaifiyata ta rasu mahaifina ya rasu ina da ɗan uwa shaƙiƙi shi ma ya rasu kusan mutane masu daraja da yawa sun rarrasu a gabani to wai shin in tambaye ka idan mahaifiyanka ta rasu in dai har ka san menene al'umuma uwa ka san menene uwa uwa uwa ka san menene uwa to wallahi wallahi wallahi duk lokacin da ta faɗo cikin tunaninka sai ka mance da duk wani daɗi na duniya to amma shafa uwa uwa ba komai bane manzan Allah manzan Allah ba ya duniya لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباكيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي تو ما هي في ينك كتنا كوكلوانك في كاجي ينك مك دن نشادي والله إن تنا تأزوجي أنا سي ينك من دقدار الدنيا gabaki daya in kan yi burin a ce abin da na mallaka a duniya duka nawa ne ya zamo zan iya ba da shi in mata kallo na minti ɗaya ta koma ta kwanta ko ba ku san tsadan iyayenmu mata ba duk wani abin da ka sani ne daraja a duniya hatta yan uwa da dangi hatta iyayenmu maza girman su na da girma a zuciyarmu in sun yi wafati amma iyayenmu mata mahaifiyanka idan ta mutu mahaifiyanka in ta rasu ta kwanda ma to in dai ka san menene al'umuma ka san habanan da ka samu a jikinta wallahi za ka yi burin ka ba da abin da kake da shi gaba ɗaya don ka mata kallo na minti ɗaya ta koma ta kwanta za ka karka bari kai ta zama da mahaifiyanka kana kana rasa za ka zo kana tunanin sabiya za ka yi ta tuna abubuwan da suka shige ne a baya alalaita shababa ya udu yau man fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashib kana tunanin ina ma in zamo karami lokacin da dai shiga ɗakin ta ta ɗauko ɗumame ta bani in na kicin abinci ma ta ce min sai na ci ta tambaye ni wani tashi ka yi sallah ta ce wani ina ka je ku haɗa fiska ta maka dariya ta maka murmushi wannan lahazat ɗin duk dukiyar duniya ba su kai su baka shi ba wannan lahazat ɗin da za ka na tunawa a kwakwalwanka bayan mahaifiyanka ta rasu duk dukiyar duniya bai isa ya baka shi ba malam wanda suka rasa mahaifansu mata sun rasa duniya ba komai wallahi ba wani daɗin da za ka sake samu sama da abin da ka samu cikin rayuwanka cikin hadanan mahaifiyanka Allah ya gafarta wa mahaifanmu wa kullu rabbil hamhuma kama rabbayani saghira Allah ya sadar da mu da su ya bamu gudurintar da su albarkan manzon Allah da'imal fikr laysat lahu raha annabi baya hutawa ko da yaushe shine a can shine a can shine a can shine a can tawilu sakti annabi yakan dade yayi shiru bai ce komai ba a zauna ai kurum kawai ana tunani tawilu sakti mai hankali baya surutu mai hankali shiru yake yi magana maganan masu hankali gaba ɗaya ɗan kaɗan ne sai dai kawai ishara ta ka zo ka yi ta surutu su yi shiru suna jin ka kawai da ka yi ƙarya ma ba za ta ce ƙarya ba ne su yi shiru su ma yarda ma gaba ɗaya ma sabida hankali ya samu nuduji ya nuna yawan surutu yana zubar da kima yana tafiyar da kwarjini kuma in ka yawaita surutu da ka zama makaryaci da ka zama makaryaci ka zama mai yawan shiru haka kana saurara in mutane suna magana kai shiru ka saurara kar ka yawaita yin magana zai tafiyar da kwarjinin ka ya tafiyar da kiman ka ya tafiyar da darajan ka to haka manzon Allah yake dawilu sakti mai dogon yin shiru ne la yatakallamu fi ghairi haja baya magana a abin da ba a bukata sai bukatan magana ya zo in babu bukatan magana to babu magana shiru za a yi saboda mene ya fi kowa sanin duk abin da ka furta sai an rubuta maka duk abin da ka faɗa sai an rubuta duk lafazin da kai sai an rubuta to me amfanin majalisar da kake zuwa ka zauna majalisar da ba zikiri ake ba tsinanniyan majalisar da ake cin nama mutum bayan bayanan me amfanin zaman ka a majalisar me za ka tsinana ba za ka samu gafaran zunubi ba sai ƙarin zunubi sai tarin alhaki ba yi da amfani zaman majalisa ko zama a kan titi manzan Allah ya hana na hane ku da zaman kan hanya in ji manzan Allah da zaman kasuwa ba kasuwanci ake ba kawai a zo a kama majalisa a kasuwa a zauna manzan Allah ya hana ballantana a kama maganganu marasa kan gado maganganu marasa ma'ana maganganun da za a rubuta a littafinka ka cika littafinka da surutu da shirme to zan Allah baya magana sai in ana bukata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda yayi imani da Allah da ran kiyama ya faɗi alheri ko ya shiru in ba za ka faɗi alheri ba to kai kuru in ba zikiri da ayi ba to ka rufe bakinka wannan ana bukatar mutum yana yawan yin shiru yana yawan yin shiru zaman ma da mutane in ba wai sai dole ba to zaman ma da mutane babu alheri a ciki sai in da ka yi zikiri ko za a yi karatu ko da a yi kasuwanci ko da a yi nasiha la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas annabi ce babu alheri cikin duk ganawa da tadi da hira da zaka yi sai idan sadaka za a yi umarni ko kyakkyawan aiki ko wani abu na taimakekeniyar juna ko kuma daidaita tsakanin mutanen da ba su jituwa to wannan shine dalilin da zai sa a samu alheri cikin zamantakewa amma da ni da kai da wancan da wancan da wancan da mu haɗu ba akan zikiri ba ba akan karatu ba ba akan aikin alheri ba to in muka zauna dole mu ɗibi tarin zunubin da ba za mu iya ɗauka ba to yanzu kuma zaman majalisa ya kuwa mutum komai zaman cin nama in ba ka yi ma baka waye ba gani la ya takallamu fi ghairi haja yaftatihu al-kalama wa yakhtimuhu bi ashjaqihi yana bude magana kuma yana rufe maganan take da mukamikin sa ma'ana manzon Allah in ya dauko magana to baya yayyanke magana take zaka ga yayi magana ya rufe shi mukamiki shine nan nan shine mukamiki to yana bude magana ya rufe magana lokaci guda baya in'ina baya jan magana a a lokaci ɗaya za a yi maganan ya ƙare baya mita mita an yi laifi ka yi ta faɗan laifin ka yi ta mita wa mutum kana ta raki da sauransu annabi baya yi in ka yi laifi in ya yi faɗa shi kenan in ya ce kaza shi kenan ba za a zo kuma ana mayar da ana mayar da laifinka shine abin tattaunawa ba ko ku a ganka a sake faɗan laifin ko ku a'a annabi yakan ce idan wane ya zo ma kaga dai Abu Jahal kafiri ne da annabi ya ce fir'auna na yafi fir'aunan Musa amma manzon Allah ya ce ya atikum ikramatu musliman fala tasubbu abahu ikrama zai zo duk maganan da zai taba mutuncin babansa to kar ku yi magana ku yi shiru sabila da ba zai ji daɗin maganan ba annabi yana bude magana ya rufe lokaci guda wa takallamu bi jawami'il kalimi yana magana da jawami'ul kalimi dunkulallu tarin kalmomi ma'ana yakan yi magana ba mai yawa ba amma mai ma'anoni masu yawa magana ɗan kaɗan amma sai an yi ta rubutu ba a iya sharhin wannan magana shi ne ce utitu jawami'ul kalmi an bani matattaran kalmomi gaba ɗaya in na yi magana to sai an yi ta yi an yi ta yi domin a iya riskan iya abin da yake cikin abin da yake cikin magana na na fasaha da iya magana sallallahu alaihi wasallam la fudula wa la taqsir annabi baya yin magana mai yawa da zaka ji dagaji ina ma yayi yayi ya yanke in annabi na magana zaka ji kaman kar ya yanke wala taqsir kuma baya takaita magana yayi magana na habaici ko zagin kasuwa ko wani abu hakan nan a'a baya rage magana ko ya yi magana da yawa duk maganan da zai yi ma'anan zai fito cicif kuma ba zai maka habaici ba ba zai maka zagin kasuwa ba ba zai maka cin fiska ba ba zai aibata ka da laifinka ba ba zai maka maganan da zai munanta ka cikin mutane ba yana daga cikin halayen manzon Allah baya faɗan laifin mutum ko nasiha annabi zai maka to ba zai zo ya ce wane ya ambaci sunanka ba sai dai ce ma balu aqwamin wai me ya samu mutane suke yin kaza suke yin kaza kai ne laifin sai dai ka ji an ambaci laifinka amma ba da a ambaci sunanka ba ce ma balu aqwam yaf'aluna kaza me yasa mutane suke yin kaza me yasa mutane ba da suna yin kaza ba to laifi kai annabi ya san laifin amma sai a ce mutane saboda haka in da ka yi nasiha wa mutum yana daga cikin laduban nasiha kar ka zo cikin mutane ka ce wai za ka yi nasiha wa mutum akwai laduba na nasiha ka same shi a gefe ka lausasa masa magana ka girmama shi kar ka muzanta shi ko ka aibata shi ko ka izgili da magana ko ka masa tatawul ko ka mashi girman kai ko ka mashi tahdid a'a kira shi wani ga kaza ina ma a ce kazan nan ba yanda nake zato bane ka gani shi kanshi laifin in zaka faɗa sai ka nuna kai ne ka zace haka amma ina ma ba yanda kake zato bane saboda ka sa wa mutum san gaskiya da karban gaskiya amma idan ka zo cikin mutane kana faɗa wa mutum laifinsa to ka nemi ka nisanta shi da Allah ne kana neman ka barzanar da shi ne ya kangare mutane su san irin laifinsa domin ma kar ma yana jin damuwa ma idan ya aikata wannan laifin saboda haka yana daga cikin adabun nasiha in zaka yi nasiha wa mutum ka ja shi a gefe ka mishi magana mai kyau kuma ka ka ka nuna kai ne kake zaton haka kar kana nuna masa cewa shi mummunan mutum ne ko ko yayi fasikanci ko yayi fajirci ko ka babu ruwan Allah idan ka san girman Allah to duk laifin mutum a hankali zaka bi shi saboda Allah zai iya shiryar da shi kai kuma ka shiga gayari an gane kalamuhu la fudula wala taqsir babu magana da yawa kuma babu taqsir a takaita magana ma'ana bai gama fitowa ba laisa bil jasi wato ina jin daɗin waɗannan sufofin na manzon Allah wallahi in dan kwana ba dan iya kare karanta wannan ma'anan ba hadisin hindu ibnu abi hindu ibnu abi halan yana da daɗi ne an sifanta manzon Allah da wani irin sifa wanda masha Allah babu muminin da zai karanta zuciyar shi bai tabo ba laisa bil jafi annabi baya yin wauta wa mutum amma ka wauta ka ji baka ji daɗi ba annabi baya yi ko ya ganka yayi kaman bai san ka ba annabi baya yi in ya ganka shi zai fara yi maka magana walal muhim baya wulakanci annabi ya walakanta mutum ko mai laifi ne annabi yakan karrama shi safiya tana da lokacin da aka zo da ita ta zo cikin sabaya ribatattun mata da aka ribato su babanta sarki ne amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tashi saboda karamci irin na manzan Allah annabi shi ya auri safiya da kansa sabila da yar sarki ne ni kika cancanta da ni kika cancanta manzon Allah ya yanta ta ya aure ta ya kai ga manzon Allah in mata da ta sauka da ta sauka akan abin hawa ne bayan auren annabi shi ya durkusa ta sa kafanta a wani shashi na jikin manzon Allah ta sauko kai ka taba ganin mai karamci irin wannan a duniya baya walakanci bai taba walakanta wani ba yu'azzimu ni'mata wa in daqqat ni'ima komun kashin sa baya rainawa ba za ka je gun annabi ba zai zo gun ka bakunta ka kawo ma annabi abu ya raina ya ce dan wannan ko ya raina ya ce ni ne za a ban wannan an yu'azzimu ni'mata yana girmama ni'ima wa in daqqat komun kashin ta la yazimmu min hashe an baya raina ko ya zagi wani abu na ni'ima ko na alkhairi gaira annahu lam yakun yazummu zawaqan tare ma da shi manzon Allah bai taba zagin dandanan abinci ba yace wannan abun bai min dadi ba bai taba ba ko yace yayi bauri ko yayi daci ko ko kaza bai taba ba wala yamdahu tabiya da idan ka je ka kawo ma annabi abinci annabi yace abincin bai yi dadi ba to da ka ji bakin ciki a ranka wanda ya dafa abincin an aka ce abincinsa bai yi dadi ba zai ji haushi ai ko to annabi ba ya san mutum ya ji haushi shi yasa ina mamakin mutanen da ba su san insaniya ba wai ka zo ka san mutum zai ji haushi sai kana mishi magana a mutane dan ya kule ya ji haushi wannan ba insaniya ba ni in naga ana walakanta mutum ina jin abin har a cikin zuciya ko in ga ana cizgun wallahi ko dabba kaga ana cizguna wa mutum ana faɗa wa mutum magana ana jefa masa kaga mutum yana bakin ciki a mutane har mutane su gane da wani ake yi wannan ba insaniya ba ne kar ka zaulayi mutum ko ka tsokane shi ko ka faɗa mishi maganan da har zai kule ya tsima mutane su gane da shi ake a masa dariya wannan ka jarraha insaniyansa ne jarraha insaniyan mutum yana nuna kai baka san insaniyan kanka ba tabiya da kai ma in an maka ba za ka ji haushi ba man yahun yasulul hawanu alaihi mali jurihim bi mayyitil ilam wanda yake walakanta mutane to in an walakanta shi ba damuwa sabiya da macece ko an sare shi da wuka baya jin zafin saran lokaci yayi za mu tsaya a nan wannan hadisin dai za mu maimaita shi idan muka zo za mu tashi daga laisa bil jafi wal muhin yu'azzimu an-ni'mata wa in daqqat la yazummu minha shay'an ghayra annahu lam yakun yazummu zawaqan wa la yamdahu wa la tubdighu ad-dunya wa ma kana laha fa in tu'addal haqqu lam yakun li gadabihi hatta yantasira lahu har zuwa ƙarshe insha Allah in muka dawo za mu sake sharhin wannan hadisan Allah ubangiji ya ƙara mana san manzon Allah Allah ya sa annabi Muhammad ya cece mu Allah ubangiji ya saka mu cikin masu yi masa rakiya ranar alkiyama Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala tal'atil haqqi bil haqqi man la wujuda illa wujudahu wa la nura illa nurahu وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته